أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا لهدي بيوغ وتنبقي هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دق مكة زوى مدينة شكرة تدبو ايدة تريه اودة ثلاثين ترى wanda ya daidai da sha takwas ko ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi masalam shekara ta dubu biyu da goma sha takwas satin da ya gabata mun shigo aya ta shidda muna bayanai lokaci ya muna halinsa a cikin suratul ma'ida shafi na ɗari da takwas a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a kan aya ta shida muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoranmu cikin wannan karatu da zamu Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a duk cikin ayyukan da zamu gabatar, Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance ita ce makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Allah ya ce, Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء
malaman tafsiri suke cewa wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke da ban mamaki ta fuskar hukumce-hukumci domin nan ana batun idan aka tashi za a je a yi sallah sai aka ce a yi alwallah alhali kuma sallah ana yin ta a ina tun a makka ina fata an fahimce ni tun farkon musulunci ayoyi na makkiya sun yi bayanin yin sallah ina fata an fahimta to sai suka cewa wato ita alwalla an shar'anta ta an gane ko amma nassi bai sabka ba na alqur'ani a sunnance ta tabbata sai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hijira bayan yayi hijira sai aka zo da wannan aya a Madina a ƙarshe ƙarshen ma sabka alqur'ani ina fata an fahimce ni tunda mun karanta a cikin hadisi na Aisha radiyallahu anha take cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamna a cikin wannan wurin ana neman wannan sarkar tata faltumisal ma falam yujad an nemi ruwa ba a samu ba kenan kaga wannan ya nuna cewa ashe sun kasance suna yin alwalla kafin sabkar wannan aya ina fata an fahimce ni kuma ba zai taɓa yiwuwa ba a ce tun wancan lokaci shekara goma sha hammadaniya ranar da ake cewa wato bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara tara zuwa goma tun da tana daga cikin ƙarshen abin da ya sauka sannan a ce lokacin da aka ce sahabbai su yi alwala hankali ba zai karbi wannan ba ina fata an fahimce ni ibnu abdul bar ɗaya daga cikin manyan manyan malaman malikiya na duniya gaba ɗaya ya rubuta littafi at-tamhid sharhi ne na muwatta ya kai mujalladi guda arba'in ko talatin a wata tsaba ko ashirin a wata tsaba ya rubuta al-istizkar bayani na hukumce-hukumcen fiqh sun yi matsala dubu hamsin da a cikin wannan littafi to ibnu abdul bar ya ce wal hikmatu fi nuzulil aya ayatul wudu abinda yasa hikima ta sabka aya ta arwalla ma'a taqaddumi wato al'amali biha ko al'amali bi bayan ko can an kasance ana aiki da, da yin aiki da alwallah ana yin alwallah li yakuna farduhu matluwan don ya kasance farlanta alwallah ya kasance matluwan ana karanta shi an gane ni bit tanzili a cikin alqur'ani kina Allah yayi niyya aya wadda take magana akan alwallah ta zamanto a karance ana karanta ta an gane ko wa qala ghayruhu wani shi suka ce waɗansu malamai wa yahtamil yana yiwa an yakuna awwalul aya an yakuna awwalul ayati nazala muqaddaman farkon aya ya sabka mai bayanin arwalla daga baya an gane ko sai an ka sabkar da zancen taimama amma wannan ihtimal ne da yawan waɗansu abubuwa hukumce hukumcen su basu zo cikin alqur'ani ba sai daga baya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana dibin alqibla ta baitul maqdis ko ba haka ba a alqur'ani babu inda an kace mai ya dibi baitul maqdis amma nassi na alqur'ani da yazo ya bayanin qibla sai ya nuna cewa tabbas baitul maqdis ya kasance yana bi shi yasa yake cewa qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falan walliyannaka qiblatan tardaha to fawalli wajhaka shatr al masjid al haram a ina an ka kasance ana dibin alƙibla ta baitul maqdis a cikin sunna ko ka yadda ko baka yadda ba can da ana yin alwala babu nafsi daga baya Allah ya sabkar da ita don a samu lada biyu ga lada alwala ga lada kuma nafsi da ake karantawa Allah ya gane da mu ina fata an fahimta Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani idza qumtum ila salati malamai suka ce idza aradtumul qiyama domin nan idza qumtum in kuka tsayu mu ko a masallaci in mun ka tsayu me ake yi iqama bai yiwa ladan yazo za a tada ikama ce ayi alwala ko yana yiwa nan sai an kaddara arattum kenan idza arattumul qiyama in baka yarda da wannan ba sai mu tambaye ka an gane ita idzakin nan wani lokaci fi'ilin yana nufin an yi an kare wani lokacin in za a yi ya za mu ganewa cikin siyaki alqur'ani kuma ya bayyana wannan wa idza halaltum fasadu kaga nan wa idza halaltum idan hakkuka cire kayanku na aikin haji domin ba a ce in kuka yi niyya ba don ba zai halatta gare ku ba ku yi farauta matuƙa kuna cikin aikin harama na aikin haji ina fata an fahimce ni to amma sai Allah ce fa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim fa idza qara'ta alqur'ana in ka karanta alqur'ani فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم تو كلمه تريق الشيطان كده يزو سيمون كارك رسول القرآن وتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آآ آه آه. إن كي نية كراتو القرآن كاغا دولي سيكا قدر نية نو كو كان سو كو باكا سو كو ما بكر دا حديث سن نمبا دولي كاسن شوا إن أي نية نوفي أكي mun fahimci wannan da kyau don haka niyya tana daga cikin rukunan mi rukunnan alwalla kakkace masu masu littattafai ƙarya ne suke yi sun kawo niyya alqur'ani bai kawo ta ba kai ma ka fassara da ita مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري yake cewa kai hattara ita idan nan in ta zo da fi'ili yana ɗauka halaye guda biyu wani lokacin yana nufin fi'ilin na biyu ba shi idan arattum ba domin shi mun yi bayanin sa a'a wani lokaci jawabin ta yana nufin ya an aikata wani lokacin an yi kusa a aikata misali cikin suratul baqara Allah ya ce wa idza tallaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna sitti fa amsikuhunna bi ma'rufin fa balagna ajalahunna in lokacin su ya kusan karewa fa amsikuhunna don in har ta kare idda ba a ce fa amsikuhunna amma wa idza tallaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajuhunna nan kuma har ta rige ta hita daga cikin idda kaga fi'ilin ɗaya ne amma ma'anar ta saba Allah ya gane da mu idza qumtum ila sala idan kuka yi niyyar yin sallah wato niyya ta zaman to farilla kamar da zo a cikin hadisi na Umar ibn al-Khattab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal a'mal bin niyyat hadisi ne wanda yake muttafaqun alaihi tsakanin Imam al-Bukhari da Imam Muslim idza qumtum ila salati idan kuka yi niyyar yin sallah faghsilu wujuhakum ku wanke fuskokinku an gane ko a wanke huskoki wa aydiyakum da hannayenku ilal marafiki har zuwa ga kusurwa hannu ko gwiwa hannu ko ba haka ba muka ce malamai sun yi sabani akan wannan ila domin imamu malik ya tafi cewa ita kusurwa hannu ba sai ta shiga ciki ba don ita ila wani lokaci tana nuhin an kai iyaka abu an tsaya tak an gane ko jamhur kuma suka tafi cewa ila hadda kusurwa hannu ta shiga muka ɗauki ra'ayi na jamhur saboda mi saboda hadisin jabir wanda imamul baihaqi da imamu daru qutni suka ruwaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam adaral ma'a ala mirfaqaihi kaga ya nuna cewa mirfaqaihi sun shiga ciki mun fahimci wannan da kyau dan a fahimta amma ila din nan tana ɗaukan ma'anoni daban wani lokaci abinda aka zo da shi ila ya kai baya wani lokaci bai kai ba misali a alqur'anance Allah ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram tatami ila almasjidil aqsa kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba bakin masjidil aqsa ɗaya ba bakin kofa ba ya shiga ciki yayi sallah ka gane wannan da kyau to maryam kuma Allah ce fa arsalna ilaiha ruhana kaga ilaiha bai shiga cikin jikinta ba ya tsaya waje kaga ashe sai an kalli tiyaki da dalilin abin da zai nuna ma'anarsa shi yasa muka ce in abin jinsi ɗaya ne mun fahimta in jinsi ɗaya ne to yana iya kai baya to kuma kusurwa hannu ko gwiwa hannu tana daga cikin jinsin hannu to shi yasa baya tana iya shiga amma inda jinsi biyu ne da ba za su shiga ba thumma atimmu siyama ila laili second ko sakan na farko wanda rana za ta faduwa shi ke nan dare ya shigo don haka ba an ce ka bari ba sai dare ya rufe duniya mun fahimci wannan da kyau kenan idza qumtum ila salati faqsilu wujuhakum wa aydiyakum waɗansu malamai sun kace nan wa aydiyakum ila al marafiqi ay ma al marafiqi don wani lokaci ila tana zakkuwa da ma'ana ta mi ta ma'a wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawunanku malaman tafsiri na gaya muku sun yi sabani nan alba'u shin mi take nufi waɗansu malamai sun tayi cewa nan wamsahu bi ru'usikum abinda ake nufi wamsahu ru'usakum imamu malik da imamu ahmad dan hanbal sun tafi cewa dole sai an shafe kai gaba ɗaya sun ka ce wannan fi'ili na masaha yana ta'addi kai tsaye an kawo ba'un ne dan a ƙarfafa ma'ana ta cewa dole sai hannun ya game da kai don hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari na abdullahi dan zaid ya faɗi yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake arwalla ya ce summa masaha ra'sahu sannan ya shafi kansa gaba ɗaya fa aqbala bihi ma wa adbar kaga bai ce masaha bi ra'sihi ba dan haka wannan shine abin da malamai suka tafi amma hanafiya suka ce alba'u tufidul insaf ita ba'un tana nufin abin ya hadu wa tufidu tab'id tana nufin sashi an ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi na Mughira dan Shu'ba wanda yana cikin sahih Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masaha bi nasiyatihi wa ala al-imamati ya shafi nasiyatihi nan an-nasiya nasiya kuma nan gashin gaba ko gaban goshi suka ce in an aza yatsu guda uku su ne za su iya game nasiya kenan shine aqallu abinda an karwaito sai zamanto in ka aza farce guda uku ka shafa shi kenan su isa amma imamu shafi'i rahimahullah ya ce alba'u huna tufidu tab'id duk yadda ka shafa ko kaɗan ya isa domin mi alba'u ahyanan tufidu tab'id Allah ya ce ainan yashrabu biha ibadullahi ainan wato ijiyar ruwa an gane ta gidan aljanna yashrabu yana sha biha daga gare ta dan babu wanda ya isa shan ruwan aljanna ina fata an fahimta da haka kenan imamu shafi'i shi ya ɗauki alba'u littab'id amma zance mafi inganci wato hannaye guda biyu za a saka don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi a aikace duk da yake a lugha ba'un tin tana ɗauka amma ba matsala bane ibnu rushd a cikin littafin sa bidayatul mujtahid yake cewa abin da yasa ake samun sabani shin halil akhdhu bi awailil asma'i aw bi awakhiriha shin in muka ɗauki ar-ra'as ya isa mu ɗauki farko in Allah ya faɗi abu shin farko za mu ɗauka ko ƙarshe ko tsakiya ko ko duka gaba ɗaya to sai mu ce za a kalli karina tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce ya fara tun daga gaba ya dawo baya to anan karina ta nuna gaba ɗaya za a aikata wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam an gane ko kenan dan haka waɗannan su ne mazhabobi guda uku waɗanda suke ganin dole sai an shafa makai gaba ɗaya su imamu malik da ahmad sannan su ahnaf suna ganin farce uku sun isa imamu shafi'i yana ganin ko da gashi guda uku aka sanya ma ruwa ya isa amma nan can su imamu malik shine yafi tafiya tare da hadisai wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam Allah subhanahu wa ta'ala ce to wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn muna da qira'o'i guda biyu akwai qira'a wa arjulikum akwai ƙira'a wa arjulakum imamu nafi' wanda wato warsh da kuma qalun su suka yi riwaya daga gare shi sannan da imamu ibnu amir da imamu hafs wanda ya yi riwaya da wato daga asim da imamu kisa'i da imamu yaqub su suka karanta wa arjulakum qur'ani wanda an rubuce gare ku za ku ganin wa arjulakum aka rubuta amma sauran qurra da ba a kawo ba su kuma sun karanta wa arjulikum to kaga nan sai mun ga tasirin qira'at da tasirin lugha wajen istinbatin hukumce hukumce na shari'a domin nan inda duk wa arjulukum an ka ce kaga ba za mu samu sabani ba inda wa arjulukum duka an ka karanta ba za mu samu sabani ba amma wata qira'a an karanta wa arjulakum wata qira'a an karanta wa arjulikum dole a samu sabanin hukumci an gane ko to dan haka sai malamai suka ce in mun ce wa arjulakum babu matsala domin mi domin فاغسلوا وجوهكم أسلم مغانا وأرجلكم تو أما ألا يكاو أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم سبودا أتكين أيكين الولا bayan fuska sai hannuwa sai kai sannan mi sannan kafafuwa shi yasa sai aka bar su karshe an gane ko to amma in muka dauki qira'a wa arjulikum nan za a samu matsala domin zai zama to ma'atufi na akan wamsahu bi ru'usi si si kasra wa arju li li kasra amma wancan wujuha ha wa arjula la maf'ulun bihi kaga nan sabani ya tashi to shi yasa aka samu sabani wajen wato takhriji na wannan qira'a wadansu malamai suka tafi cewa shi da anka ce wa arjulikum wa arjulakum suka ce babu matsala nan ba jarra ne an ka yi ma li ba saboda ya halatta a shafa an gane akwai abin da ake ce ma cikin larabci al-atfu alal jiwari kalima ta yi abutaka da kalima sai a yi mata kasra saboda shi kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa hurin in a kira'a ta imamu kisa'i da imamu hamza marmakon a ce wa hurun in amma saboda ta yi mujawara da kalimomin da suka gabace ta ya tufu alaihim wildanun mukhalladuna bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun sace wa hurun in to kaga bai dace a ce wa hurin ba domin domin su hurul ini ba waɗannan yara bane suke yawo to amma lil jiwari saboda tayi mujawara da ita to wannan ba ita ce amma in shi a sun yarda da wannan sai suka kiyas suka ce a'a shi wa arjulikum kawai wannan qira'a ita ce ta shafe wa arjulakum kesa su a wajen in shi'a ba a wanke kafafuwa kawai shafa ne ake an gane ko wato imamu tabari da ya zo waɗannan ƙira'o'in guda biyu sai ga suna da rikitarwa sai ce kai shi ya bar ma mutum in ka ga dama ka wanke in ka ga dama ka shafa tun da duk wace ƙira'a ta zo ya kasa yin sarji shi an gane ko akwai wata riwaya daga imamu malik da take cewa shi wannan shafar da an kasance ana yin shi amma daga baya sai Allah ya shafe wannan hukuncin tunda sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta nuna bai shafawa yana wankewa amma malamai na ahli sunnati wal jama'a suka tafi cewa babu matsala in muka ɗauki ƙira'a wadda ta nuna ana wankewa an gane ni shine al'aslu a wanke amma lokacin da ya kabata a yi shafa lokacin da an ka sa hufi ko an ka sa safa ko aka sa takalmi waɗanda ya halatta a shafa a kansu kenan wa arjulikum almasu alal khuffi ko almasu alal jaurabi ko almasu alal ni'am wa arjulakum shine ka wanke su kenan lokacin da zaka yin shafa ana nufin khuffi ko ba haka ba tunda khuffin nan bai yiwa mutumin da bai da kafafuwa ya sa khuffi ko na sa takalmi ba zai taba yiwa ba to dan haka dai haka dai malaman ahli sunna suka yi tarjihi akan wannan mas'ala amma in shi a sun kafa kai sun yi tsaye sun ce ba yadda za a yi kullun shafa ake yasa da kaga mutum na shafa to an samu matsala kullun haka ne suke yin alwala Allah subhanahu wa ta'ala cewa arjulakum ila al-ka'bayn shi ma har zuwa ga idon sawu ake cewa ko idon sawu din nan ila kaga nan ma sai an samu matsala guda biyu domin shin shina ciki ko bai ciki mun ce to waɗannan idon sawu suna daga cikin jinsin kafafuwa kenan za a wanke su sannan kuma alka'bairi sai an tantance su an yi sabani wajen tantance su amma zance mafi inganci su ne waɗannan ƙasusuwa guda biyu waɗanda suka fito suka yi bunku ko suka yi bullu ko ba haka ba amma sai malamai suka yi raddi akwai da yawa daga cikin ɗaliban ilimi sai su ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wailul lil aqabi minan nar wannan shi ya nuna ba a shafawa ko ba haka ba hadisi ne na Abdullahi dan Amr da Abu Huraira da Aisha dukkan su ruwaito wannan hadisi daga Imam Muslim ya zo wato sahih Muslim da kuma sauran littattafan hadisi amma malamai suka ce in muka tsaya muka duba wannan hadisi bai da alaka da zancen shafa ko rashin shafa domin in ji Ibn Rushd manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu addu'a ne saboda sun fara wankewa ba su wanke duka ba kenan nan ba zancen shafa ne ake yi ba ma gaba ɗaya balle ka ce wailul lil aqabi minan nar an gane ko ayat nan wanga hadisin bai yi bayanin zancen mutumin da ya shafa ba ko bai shafa ba a'a wanga ya wanke ne bai kare ba kenan wato wannan bai da alaka da mas'alar shafa wallahu subhanahu wata'ala a'lam kusan malamai kullu suna kokarin su fiddo mas'aloli saboda ɗaliban ilimi su amfana su sun mutu sun tafi ku ne kuke amfanuwa da karatu yasa wai haka ga mutum yana bude bakin shi yana zagin malamai inda suka yi kuskure wato ka neman musu gafara saboda mi saboda kai ma mutuwa za ka yi in ka mutu kuma za ka haɗu da su ko kai musu ƙarya sha'ir ya ce la tazlimul mauta wa in qala al mada inni akhafu alaikum an taltaku la tazlimul mauta kak ku zalunci matattu saboda suna lahira sun mutu ku tai musu ƙarya wani yayi kaza alhali bai yi ba wani yayi kaza alhali bai yi ba wa in qala al mada ko da lokaci yayi tsawo inni akhafu alaikum an taltaqu wallahi ina ji muku tsoron ku gamu da su gaban Allah subhanahu wataala dan haka ya kamata mu ji tsoron Allah an gane ko wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn ku yi har zuwa ga ka'bain ku wanke su da haka su yan shi'a suka ce suka ce a zancen wankewa babu shi saboda mi saboda kullu suna son saba ma ahli sunna waɗannan yan shi'a suna da aqidu munana waɗanda da su suke son su rusa addinin musulunci amma sun zo da sunan musulunci to kun ga matsalar da muke fama da ita matasa za a zo musu da shubha domin mutum bai ɗauka aqida babu shubha haka ne ko ba haka ba to kullu sai ku ce mu ahlul bait muke so muna son matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna son Fatimatu Zahra sai mu ce to mun ji kai ka ce kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka ce masa habbansa guda uku ne kawai su da ba ko guda hudu ko guda biyar ko guda bakwai sannan ka ce duk matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in banda Khadija duk ɗan wutar jahannama ne sannan ka ce kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kewaye ki da wutar jahannama saboda kabarin Umar kace wutar jahannama ne kabarin Abubakar jahannama ne kabarin Uthman jahannama ne kenan kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kace aljanna amma ba su faɗa muku wannan ba za su bayyana wa ba kuma sun to sun ce shi'a su ne ahlus sunna ba su da wata firka shi'a guda ce to shi yasa nake son mu yi hattara ɗaya daga cikin manya-manyan malaman Libya wanda ustazu doctor ne professor wato doctor Mahdi Imbirsh ya rubuta littafi akan yadda yake ganin ya kamata musulmi su ga yadda za su yi su san mazhabobi kuma da yadda za a yi a ga wanda ga shiryuwa Allah ya shiryar da shi sai ya kawo nashi utruha tashi shawara to sai ya zo yana magana akan yan shi'a to sai ya kokari ya kawo sunayen a'imma din su domin shi'a ta kasu kala kala to mu ko mu san ba ko kala nawa bane wani ya zo ya kai ta ce a'a ƙarya ake muna mu shi'a guda ce ko ko mazhaba guda uku ne to bari ku ji wato Dr. Mahadi Imbirsh ya yi wannan istinbati ne daga cikin littafin Imam Shihiristani Al-Milal wan Nahal wanda ya kawo mazhabobin da suka kasance can farkon musulunci waɗanda suna da yawa amma da yau mu san labarin su ba yace wa qad atlaqa al-imamiyya wa qad atlaqa ala al-imamiyya sifatu al-ithnay ashariyya ana kiran al-imamiyya an gane ni al-ithnay ashariyya wanda ita ce mazhaba ta Shi'a wanda aka kasar Iran ithnay ashara ai goma sha biyu ne ko لأنهم يؤمنون بأن الأئمة إثنى عشر إماما وتصنع إيمان سوى أكوي إمام قد قوم شابيو قاسو نفركو علي نبي ثم ولده الحسن سنن ثم أخوه الحسين حسن ده حسين كو ثم ابنه زين العابدين ثم ابنه محمد الباقر ثم ابنه جعفر الصادق ثم ابنه موسى الكاظم ثم ابنه علي الرضا ثم ابنه محمد الجواد ثم ابنه علي الهادي ثم ابنه الحسن العسكري ثم ابنه محمد المهدي وهو الإمام المنتظر أو القائم عندهم shi wannan Muhammadu Muhaddad- mu- wato Mahdi ba wanga Mahdi na Ahlus Sunna ba su suka kirkira shi suka ce an haife shi sai ya bata ba a ganshi ba sai shiga cikin wani sirdab wani rami wanda sai zuwa kullun akwai doki da takobi ana jiran radda zai fitowa saboda ya kashe Ahl- Ahlus Sunna ya cika duniya da adalci kamar yadda an ka cika ta da zalunci suwa sun ka cika ta da zalunci sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimce ni to sai Dr. Mahdi Ibrish ya ce wannan marubuci na shi'a ma auradahu muhammad jawad mughniya muhawalatuhu adamul isharati ila firq shi'a bai faɗi mazhabobin shi'a ba to kaga mu nan wani ma bai ma san shi'a ma bai fahimce ta kyau balle ya san din wasu mazhabobi ba sai ya dauko daga imamu shahiristani yace ala anna shahiristani bi dawrihi yuqassimu firq shi'a yuqassimu firq shi'a ila khams majmu'atin yace imamu shihristani ya kasa yan shi'a manya-manyan wato kaso guda biyar ga su yace aw tawa'if tatasha'abu kullu ta'ifatin ila majmu'atin ukhra amma mazhaba mazhaba ne kowace ta rarraba zuwa ga wata dan kaka ce ƙarya ake yi maka yace daga cikin su akwai saghira akwai kabira min at-tawa'if falkisaniya akwai shi'a da ake kira alkisaniya masalan yace misali yanqasibuna sun hadu ila al-mukhtariya akwai shi'a al-mukhtariya akwai shi'a wal hashimiyya akwai shi'a al hashimiyya kaga an danganta zuwa ga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bani hashim don ayi banna wal bayaniyya akwai bayaniyya zuwa ga bayani iya kwarewa cikin zance war razamiyya akwai razamiyya wal zaidiyya ita ko zaidiyya wanda aka san Yaman yanqasimuna ila al jarudiyya har yanzu akwai su aka san Yaman sannan akwai as-sulaimaniyya akwai as-salihiyya akwai al-batariyya sannan yace wal imamiyya su kuma yanqasimuna ila al baqiriyya Muhammad al baqir wal ja'fariyya Ja'far as-sadiq wal waqifa wan nawusiyya wal a'zamiyya wash shamitiyya wal isma'iliyya al waqifa wal musawiyya wal ithnay ashariyya amma al-ghalibiyya yace su ko ghalibiyya wata firqa ta shi'a fa yanqasimuna ila as-saba'iyya wal kamaliyya wal ala'ibi wal alba'iyya wal mansuriyya wal khattabiyya wal wal kayaliba wal hashimiyya wal baghaniyya wan nusayriyya sannan kuma kazalika al-isma'iliyya alladhina minhum al-alawiyyin wad durus duk mazhabobi ne na shi'a wa kana aghlabu harakat hadhihi sirriyya al-batiniyya dukkan su sun kasance koye suke kaje tun wancan lokaci saboda da an gaya maka aqida shi ayin kana da hankali ba za ka shiga ba yace kal hashashin akwai hashashin akwai al qaramita wadanda suke cewa cikin qur'ani babu wata farilla dan haka kaji abinda imam shihristani ya faɗa a cikin kan mazhabobi na shi'a wadanda suke zakwa su ce ai ash-shi'a hum ahlus sunna kaji mazhabobin su yanzu nan da yana kai karanto guda 20 ko to dan haka kakkoi ma addinin musulunci ƙarya Allah ya shiryar da mu Allah subhanahu wa ta'ala yace wa in kuntum junuban in kuna da janaba fattaharu sai ku yi wanka malamai suka ce wannan ya nuna cewa in kana da janaba kai wanka wato in kana da janaba kai wanka in zaka je wajen sallah ba sai kai alwala ba domin ya ka idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum kaza kaza kaza to wa in kuntum junuban ba a ce faghsilu wujuhakum fattaharu kawai an gane ko mas'ala ce wanda zamu zo akan ta sai Allah subhanahu wata'ala ce au ala safarin ko kuna akan balaguro au jaa ahadun minkum min al-gha'id ko ɗaya daga cikin ku yazo daga al-gha'id shine kashi asalin kalima ta al-gha'id tana nuhin al-mutma'innu min al-ard ko al-munkhafid min al-ard wato wani wuri wanda yake akwai dan rami rami ko ba haka ba ko rahi rahi zamu ci to shine ake cewa al-ghaib a larabci to saboda al'ada ta larabawa ina fatan kuna fahimta ta ko al'ada ta canda ko ƙauyuka idan mutum yana jin kashi babu wurin ba haya kaka za a yi sai a tafi daji a laɓe bayan wani icce ko a samu wani rami a shiga to wannan wurin shi a algha'id ana kiran algha'id algha'id zan je wurin gha'id har ya zaman to yanzu abinda ake yi a wurin shi aka sanya masu da an gane ko shine ake cewa al-intiqal kalima ta tashi daga wani lokaci ko ta ƙara ma'ana ko ta canza ma'ana an gane ko misali kalima ta as-sayyara menene as-sayyara ita ce mi mota to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwahu qala ya bushra hadha gulam kaga dole an ce wa ja'at sayyaratun ni zaka ce sai ka ce fata ke don me an ka sanya musu suna as-sayyara saboda yawan tafiya bayan kasa sara yasiru fa huwa sayyar fa'al an gane ko to mota an sanya mata suna sayyara ita ma li annaha tasiru ala al-ard wannan shi yake kira intiqal dan mu fahimci wannan aw jaa ahadun minkum min al-gha'ib ko ɗaya daga cikin ku yazo daga wajen kashi ko ba haya aw lamastumun nisa ko kuka shafi mata muna da kira'o'i guda biyu lamastum ko lamastum to amma idan muka duba shine cewa in mun karli qira'a ta lamastum tana nufin shafa lamastum tana nufin jima'i to sai malamai suka ce wannan qira'a ita take fassara waccan domin mi domin in muka ce aw lamastumun nisa ko kuka shafi mace kenan da ka taba mace ar wallaka ta kare ko ba haka ba amma in muka ce wagga qira'a ta lamastumun nisa ita take fassara ta lamastumun nisa sai da manto da lamastum da lamastum duka ma'anarsu daya kenan ana nufin jima'i domin dan adam lokacin da yake saduwa da mace fatar jikin shi tana shafuwar ta kamar suna shafar juna ne ko ba haka ba fa tahdiru raqabatin min qabli an yatamassa kafin a samu mas fata da fata su hadu da juna mun fahimci wannan to dan haka dai a takaice jima'i domin in ba haka ba in ba haka ba in an ka sai wajen tsawafi da kai sake hannunka ya gogi na mace sai ka je ka sake alwala kaga wannan ai yayi nauyi sosai shi yasa malamai suka tafi cewa nan lamastum ko lamastum abinda ake nufi da shi shine jima'i kuma shine abinda an mafi wato dacewa aw lamastumun nisaa ko kuka shafi mata falam tajidu ma'an to kuma sai ba a samu ruwa ba kaga an samu matsala to in ba a samu ruwan nan ba ko kuma an samu ruwan amma akwai tsananin sanyi ba a yi amfani da su kaga ko musulunci bai ce ka kashe kanka ba wala taqtulu anfusakum Allah ce to fatayammamu sa'idan tayyiba fatayammamu sai ku nemi sa'idan turbaya ko kuma sa'idan duk abin da yake saman ƙasa mai alaka da ƙasa domin sa'ada tana nufin yayi sama فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء إذ تصعدون ولا تلوون على أحد kenan ko ya zama to ƙasa turɓaya ake nufi shi yasa waɗansu malamai suka tafi cewa ba a yin alwala in ba da turɓaya ba waɗansu suka ce a'a sa'idan duk abin da yake saman ƙasa zamu zo kan wannan mas'ala to fata yammamu sai ku nemi kalima ta yammama asalinta shine alqasdu an gane ni to amma nan sai shari'a ta dauke ta tabbata wata ma'ana ku yi hattara wato alqur'ani da yaren larabci ya sauka waɗansu kalimomin da musulunci ya zo sai ya ba su wata ma'ana wata ba ita laraba suke ba ta ba as-salatu fil lugha ad-du'a sallaituhu ay da'awtuhu amma kuma daga baya sai ta kuma mi sai ta kuma أقوال وأفعال مخصوصة في أزمنة مخصوصة تبدأ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم kaga can larabawa mushrike ba sai irin wannan sallah ba ko sun santa kaga ma'anar da alqur'ani ya bata ba ita bace wanda suke bata az-zakatu fil lugha at-taharatu wan nama'u waz ziyada amma nan ana nufin wata ibada ce ta dukiya to kaga a takaice sai ya zama to fata yammamu larabawa kafin sabka alqur'ani suna nufin yammama shay'a ay qasadahu shi yasa Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wa la tayammamul khabitha kakku nuface shi shine abin da ake nufi to amma nan fa tayammamu sa'idan tayyiban nan sai Allah ce to ku yi taymama da turbaya da ƙasa kuma famsahu bi wujuhikum sai ku shafi wujuhikum huskokinku wa aidikum da hannayenku minhu daga tirbayan nan nan ma akwai bayani daga wajen malamai to in muka duba sai Allah subhanahu wataala ce to ma yuridu Allah li yaj'ala alaikum min haraj ba Allah yana son ya sanya muku kunci bane a cikin addini kenan in babu wannan ga wannan in babu wannan ga wannan wannan aya ƴan uwa musulmi da za mu bita da lokaci mai yawa za mu ɗauka dan imamu sa'adi rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirinsa sai da ya kawo mas'ala ɗai ɗai ɗai har mas'ala guda hamsin da ɗai kan wannan aya ita kaɗai in kana so ka koma cikin tafsirin sa'adi za ka gansu da guda guda amma ni na ɗan yi ƙoƙari na ɗan dibo mas'alolin da malamai suka faɗa ba sa'adi ɗai ba saboda buƙatuwar mu zuwa gare su na yi ƙoƙari na kawo mana su daga ciki ina fata an fahimce ni shine cewa mas'alar da zamu iya fahimta ko mas'alolin da zamu iya cirowa a cikin wannan aya da hatta da ila kowace tana nufin hasse an kai amma abinda Allah sa bai kawo hatta ba saboda kai ya tsananta muku domin alwala abu ne ana yi cikin natsuwa ba a matse ka ba sai ka duba hatta sai sai ila domin ila tana nufin sauƙaƙawa hatta ko tana nufin sai an tsananta an fahimci wannan da kyau mas'ala ta biyu ya ku yan uwa musulmi shine da malaman hanafiya da malaman malikiya sun tafi cewa shi kalima ta minhu an gane tana nufin libtida'il ghaya in an ce ibtida'ul ghaya daga lokacin da abu ya faru subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram kaga ibtida'u ne sai suka ce daga turbaya ma'ana duk abinda asalin shi turbaya ne za a iya yin alwala da shi amma sauran su shafi'iyya suka ce a'a sai dai ya zama to kasa to kaga wannan nan za a samu mas'ala domin min tana daukar ma'ana guda goma sha biyar to cikin su kowa ya tsakaro guda ya zamu yi sai in muka kalli waɗansu wurare a mas'ala na fiqhu a wajen imamu shafi'i kenan ba a yin taimama da dutse ko ba haka ba ba a yin taimama da abin da yake akan ƙasa yake inda ba ƙasar bane tun da shi a wajen minhu ay minat turabi minhu kenan juz'un minhu su ko minhu daga mubtada'un minhu to ina za mu samu matsala ya za mu yi mu gane sabanin ina za a fahimta sa sai mun je irin kasashen da ba a ganin kasa yanzu in ka ce kasar rasha kasar zelezaskimo babu komi sai mu sai kankara to kaga mazhaba ta malikiya minhu daga gare shi kenan duk abin da ya zamanto daga ƙasa ya samu asiri wannan kankarar ta samu asiri da tana saman ƙasa ya halatta a yi taimama da ita amma wajen imamu shafi'i sai an nemi turbaya in ba a samu ba sai ya zamanto a wajen shafi'iyya wato kana iya kai da kankara amma lid darurati kaga samaratul khilaf kenan saboda shi can wajen shi wajibi ne an gane ko to sannan kuma muna da mas'aloli daga cikin ‘yan ƙur'aniyun suka zo suka ce, "A, arwallah da ƙur'ani ya ce, faksilu wuju hako, wa aidiya kuma ilal marafiki, wa musa hufi rukusi kuma ajiyar kuma ilal akaba'i." Amma ba a ce ba ka shaƙa ruwa, ba a ce ka kurkure bakinka ba, ba a ce ka shafa makunne ba, ko ba haka ba, su wuce suke nan sai mu tambayi. Akwai ɗan adam wanda yake da kai bai da baki, akwai kai babu baki, akwai kan da babu hanci, akwai kan da babu kunne, waɗanda duk cikin kai suke ya kai ɗan uwata. Ba yadda za a cire waɗanda daga cikin kai, in ba da tsananin jahilci ba. Allah ya gane da mu. da yaƙi da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan malamai suka ce nan Allah ya jero su daga kaza sai kaza sai kaza shin wajibi ne ko ba wajibi bane Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala yace a cikin alwala da cikin kuma abin da ya shafi taimama babu zancen wajibci a jeranta su abinda muka saba ji ne yace hadisai sun tabbata a cikin musnad na Imam Ahmad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yayi alwala ya kaddama wani abu ya jinkirta shi sai zaman to wanda alqur'ani yazo da shi afdal ne ko ne lokaci ka fi aikata shi kuma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi aikata amma in ka saba babu matsala muku a cikin littafin fiqh sai a ce in ka ketare kaza sai ka dawo ka koma daga wancan amma kuma alhali shi ko ya saba kaga dan ya nuna maka cewa ba wajibi bane kadiba nan fatawar Sheikh Al-Albani zaka ga wannan bayani an fahimci wannan daga cikin matsalolin da za mu ƙara a nan shi ne cewa ana yin alwalla ne kafin a yi wankan janaba. Mai ƙawa'id ya ce wa in sha a ƙaddamar gusul wa in sha a akharahu ila akhiri gusulihi. Ko ba haka ba, in ji mai ƙawa'idi. Hadisai sun nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai taɓa yin wankan janaba ba bayan ya ƙare wankan janaba ya yi alwalla, sai dai ya yi alwalla sannan ya yi wankan janaba. kaga kenan ila akhiri gusulihi wannan an tashi muna fatan dai Allah ya gafarta mishi tunda ya musulunci aiki an gane ko sannan alwallan nan ana iya ai dai dai dai dai Imam al-Bukhari sai da ya babi guda uku babul wudu'i sai ya kawo arwallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inji Ibn Abbas tawadda marratan marratan sannan kuma abdullahi ibnu zaid ya ce wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawadda a marrataini marrataini sannan kuma Uthman radiyallahu anhu wato shi kuma ya kira yaronsa ko mauladinsa ya ce ya ka masa abin arwalla ya yi arwalla uku uku ya ce haka za ta wadda annabiyu sallallahu alaihi wasallam kina ana yin ɗaya ana yin biyu ana yin uku kowanne sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa dai na farkon shine in ba a yi babu alwala tun da kenan shine malamai suka ce to shi afarilla na biyun kuma matsayin sunna shi na uku matsayin mustahabi amma dai a takaice dukkan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata su sannan kuma malamai suka cewa wa in kuntum junuban Allah ce fatahharu to shi wankan janaba ya yake kun san muna da wannan matsala da mutum sai da za a kai mai amina sai a ce ta wajen mallan ya koya ma wankan janaba haka ake zanyi sai malamai suka ce yana da sifa guda biyu akwai sifatul istihbabi an so ka yi wannan an gane ni akwai kuma wato sifa wadda take sifatul ijza'i ta isar maka in ka yi ta wace sifa ce ta istihbabi shine in ka zo ka yi tsahara ka wanke gabanka kamar yadda malamai suke cewa saboda kunya ko ba haka ba sannan kuma bayan ka wanke gabanka sai kai kokari sai kai alwala bayan ka yi alwala sai ka ɗibi ruwa ka aza ga kanka ka cunkusa su sai ka tabbatar da ko ina komai ya samu sannan ka zuba ruwa ga jikinka yin alwallat shine ya bambanta wancan da wancan wannan hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahih muslim daga matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ummul mu'minin aisha amma sifatul ijza tana nufin da kai yin wankan janaba ina fata an fahimce ni ka zo ka wanke hannayenka ka dan shaka ruwa ka wanke fuska ka ka wanke hannayenka domin manzo Allah sallallahu ya aikata wannan shikenan sai ka game jikinka da ruwa kaga baka yi alwala ba wannan shi ma yayi shi yasa malamai suke cewa ko cikin gulbi ka shiga ka fito inda da niyyar wankan janaba ne magana ta riga ta kare waɗanda daga cewa kuma in an sa sabuni an kai wankan janaba an ka wanke jiki babu wanka wannan magana babu ta shi sabuni abu ne wanda yake na ƙara tsarkaka waɗanda daga cewa wankan janaba in ba a sai da buta ba bai yi ba wannan magana babu ta ya kai dan uwana wai abin da yasa malamai suke cewa a ɗauki buta saboda ana tsoron mutumin da zai wanka da bokiti datti da dauɗa su zuba ciki su ɓata ruwan shine sirrin da yasa an ka ce ka ɗauki buta amma mu sai ce a da zaran ka sai da bokiti to babu babu wanka daga ina ka samu kai ko a karama kanka Allah ya gane da mu ga hadisai na suna nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ƙwariya ne ko akushi yake yin wanka to ƙwariya ba ita ce roba ba ko ko bokitin Allah ya shirye da mu don haka dai fatawoyin nan ai hasara da su sannan kuma malamai suke cewa ana iya yin an kai wankan janaba ko mai alwalla ko wanda bai da alwalla ai ni ai sallah wa in kuntum junuban fatahharu idza qumtum ila salati shikenan ko wancan ko wancan to shi yasa wadansu malamai suka cewa ko da ba wankan janaba bane in dai har wankan da za ka yi na janaba bayan kana ɗauke da datti mai yawa kai yi wanka ka je kai yi sallah ba kai alwalla ba to ina ga wankan da ma ba na janaba ba ne wanda dauɗa ba ta kai wancan ba shi ne irin matsalolin da suke tara mutane da hankali in baka yadda ba koma cikin muhtasar in kai dan malikiya ne kadiba babu rusul malikiya sun yarda da cewa ana iya ayi wanka sun ba ayi alwalla ba a je ayi sallah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam ka san wani ko ka mai hadisi bai yadda ba ya fi son sai an abin nan to sannan kuma taimaman nan ya ku ƴan uwa musulmi akwai abubuwa da dama hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim daga ali dan abi talib yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da izini ga wanda zai shafa ga kuffi kwana in yana balaguro kwana uku da darransu sannan kuma mutumin da yake gida yana da dare da yini awa 24 kenan kenan ko kana cikin gari an baka izini in kana son shafawa ka shafa kuma shafan nan ana yi akan kuffi waɗannan takalmi ana yi akan takalmi namu in dai suna da tsahara ana yi akan aljawrab abinda ake ce masa fa waɗanda suke cewa ba a yi akan su hadisai suna da ratata akwai hadisan da Sheikh Nasiruddin Albani ya bayyana su a cikin Musnad na Imam Ahmad waɗanda suka nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafa akan takalminsa waɗanda suke rufi dan haka cewa ba a shafa akan takalmi wannan magana babu ta kai ne kaga wannan an gane ko to sannan kuma taimama tana ɗaukewan wankan janaba lokacin da mutum kuntan an ce in za ka yin alwalla baka samu ruwa ba ka yi taimama to in za ka yin wankan janaba baka samu ruwa ba kai mi ka yi taimama kuma ko alkur'ani ya yi ishara zuwa ga wannan ɗauki aya wadda ta zo a cikin suratun nisa ta yi bayanin wannan domin da ta zo ta ce aula mastumun nisa'a da nan da can la mastumun nisa'a aljanaba kenan tunda mutumin da ya jima'i dole shi janaba to falam tajidu ma'an fatayammamu sa'ida duk dai ne ina fata an fahimce ni dan haka mai cewa in janaba ce ta kama ka baka yin taimama to mi zaka yi sai ka bar yin sallah dole sai ka samu ruwa a ina zaka samu su in babu su Allah ya shirye da mu wannan tsanantawa ne a cikin addini to sannan kuma taimaman nan bugu guda ne ake yi makasa in ka buga daya sai ka shafa mahuska haka da hannayenka zuwa tafin hannu domin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata duk da yake an ce wa aidiyakum to ai hannu ba ba a tantance shi ba sunna sai ta fassara abin da ake nufi an gane amma cewa a buga ƙasa so biyu a buga a shafa mahuska a buga a shafa ma hannaye har zuwa nan waɗannan hadisan ba su inganta ba gaba daya wannan shi ne zance abin da ya tabbata in kuma baka daba kai bincike ka gano an gane ko amma taimama duk da take abu ce wadda ba ta da wahala da yawan musulmi ba su iya taimama ba da yawa in yanzu ka tsare mutum kace sai ma taimama ka dauko aiki ko ba haka nan bane in ban manta ba akwai wani malami da wani wani yazo zai yin taimama sai yazo ya dauko kasa ya ya buga ya shafa ma hannuwa ya buga ya shafa ma huska ya buga ya shafa zuwa nan ya buga ya shafa ma kai ya buga ya shafa ma kunne ya buga ya shafa ma kafafun shi sai da ya kare malami na kallon shi zai ce to kai mantuwa baka shaka ba saboda jahilci aje wajen malamai fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun in wani fanni Allah ya ɗaukaka ka wani fanni Allah bai ɗaukaka ka ba in Allah ya baka kuɗi ko ya baka mulki kafin mutane kuma karatun Allah bai baka ba yadda malami zai iya zuwa wajen kai nemi alfarma ta dukiya haka ne kai ma zaka je wajen shi ka nemi alfarma ta ilimi haka Allah yayi nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya to sannan kuma shin in mutum yayi taimama daya yayi sallar azhar la'asar ta zo sai ya sake taimama ko ba zai sake ba zance mafi inganci ba zai sake ba domin wannan taimama ta isa masa sannan shin taimama ta dauke ma mutum wato ta yi ma mutum tsarki ne ko ba ta yi mai tsarki ba wadansu malamai suka ce ta yi mai tsarki gaba daya wadansu suka ce a'a ba ta yi mai tsarki ba amma ta zama to kambacin wattan kenan in ka samu ruwa sai ka sake yi wannan bai inganta ba tunda Allah baka izini in kai taimama ka tsarkaka kai sallah to ko ka samu ruwa kayan ka ba za ka sake sallah ba domin tana ɗauke maka janaba ne mu'akkatan zuwa lokacin da za a samu ruwa an fahimce ni to a takaice da ƴan uwa musulmi waɗannan kaɗan ne daga cikin mas'alolin da a cikin wannan aya har imamu sa'ad yake cewa falam tajidu ma'an in ka samu ruwa waɗanda ba su da tsarki amma kuma su ruwan nan ba najasa bane suna haɗe da, da najasa to ya za a yi yace shi a fahimtar sa kai arwalla da waɗannan ruwan ko da suna ɗauke da kasanta amma malamai suka ce a'a ruwa sai ya kasance tsahirun mutahirun tsahirun mai tsarki mutahirun mai tsarkacewa dokumin akwai ruwan da tsahirun ne gaira mutahir ruwan shayi tsahir ne ana alwala da su ruwan fari tsahir ne amma gaira mutahir dan haka sa'adi shi a fahimta falim tajidu ma'an sai in ba a samu kowane irin nau'i na ruwa ba a'a nau'i na ruwan da Allah yake nufi waɗanda ake tsarki da su ijtihadi ne yayi amma mu dai muna tare da jamhur ina fata an fahimce ni sannan kuma Imam Sa'adi rahimahullah ta'ala a cikin wannan ayar ya kawo wata mas'ala yace meye hukuncin mutumin da yazo ya samu yana da ruwa amma ba za su yi masa alwalla ba gaba daya ya zai yi shin kaka zai yi rabi ruwa rabi kuma taimama kaka zai yi yace shi a fahimtarsa in ruwa bakin fuska za su wanke mu mutum to ya wanke fuska kenan tafin hannu sai ya yi taimama jamhur suka ce a'a a dai yi guda domin a haɗa ibada biyu ba zai taɓa yiwuwa ba ijtihadi ne yayi wallahu ta'ala a'lam fattaqullaha mastata'tum amma mu da abinda muke gani in taimama za a yi ayi taimama ayi alwala za a yi ayi alwala amma shi abin da yake nufi da Allah ce falam tajidu ma'an to ka samu ruwan da zai wanke ma fuska kenan ka fara da fuska yanzu sai kai taimama ijtihadi ne na malamai kun san malamai suna kokarin ne su ganar da mu addini to sannan mas'ala ta karshe wanda zamu tattaunawa akan ta shine cewa wato illolin wanka in suka zo gaban wanka to babu matsala duka wanka guda ya isa mutum ne misali ya sadu da matarsa wanka ya tabbata gare shi ko bai tabbata ba ana nan ana nan kuma sai ya yi mafalki kaga wata illa ta karu ko ba haka nan bane to yanzu wanka nawa zai yi wanka guda zai yi saboda mi saboda illolin sun haɗu tun wancan lokaci kamar mutumin da ya yi iska ne sannan ya je ya yi fitsari kuma ya je ya kashi to alwala nawa zai yi daya illolin sun tattara amma kuma hukunci guda ya isa an gane ko to amma inda sun rarraba bayan ya ya sadu da iyalinsa misali ya je yayi wanka kuma sai ya sake mafarki kaga sai ya sake yin wani to wannan yana da kyau ka gane ta'addudul ila an gane ko domin mas'ala ce da tana iya ta zo mutum wani lokaci to sai dai malamai suka ce idan wanka biyu suka haɗu in duk karfin su guda guda ya isan mu guda an gane amma in guda ya fi karfi to wanda fi karfi za a yi kana da niyyar yin wankan janaba sannan kuma ranar juma'a ce ya za ka yi sai ka yi niyyar yin wankan janaba na farko sannan ka ƙara da niyyar yin wankan juma'a sai ka yi su tare guda ya isar maka duk da kyau su malamai irin su albani sun ce ba zai yi ba amma dai guda ya isar maka saboda ilimin su amma in akwai janaba a kanka kuma ga wankan juma'a sai ka zo ka yi wankan juma'a amma baka yi niyyar wankan janaba ba babu wankan ka ya rushe domin mi domin wankan janaba shine wajibi wancan kuma akwai sabani tsakankanin malamai mun fahimci wannan da kyau dan haka kenan ka san da kowace irin niyya zaka zo malam naga kana daga mini hannu ta ashe akwai aiki Allah subhanahu wa ta'ala ce to fa illam wato aw jaa ahadun minkum min al-gha'id aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban ku nemi kasa ku yi taimama da ita wadda take tsarkakakka ko abin da yake saman kasa famsahu bi wujuhikum wa aydikum ku shafi huskokinku da hannayenku minhu daga turbaya koko daga abin da yake samanta ma yuridu Allahu li yaj'ala alaykum min haraj ba Allah yana son ya sanya muku wato ya sanya kunci a gare ku bane a'a addinin da Allah subhanahu wataala ya da shi addinin musulunci addini ne mai sauki fil jumla ko da akwai waɗansu abubuwa da kake ganin suna da matsala to alkhairin su yake da yawa Allah ya ce ayi jihadi ta hanyar jihadi addini zai ɗaukaka ta hanyar jihadi za ku tunkuɗe makiya ta hanyar jihadi za a samu waɗanda su shahada su shiga aljanna ko ba haka nan bane dan haka Allah ya ce kar ayi sata sai aka ce a'a wanda ya sata a yanke hannunsa ba matsala bane saboda mi saboda in ba haka ba mutum guda zai halaka al'umma gaba daya kaji an ce mutum guda ya saci kuɗin da sun ka kai miliyar miliyar 30 40 50 wannan in ba a yanke hannunsu ba ya za a yi kaga in ba haka ake ba za su mutu misali ba dan haka addini da kaga addinin musulunci yana da nauyi akan ka ka halaka wallahi addinin musulunci mai sauki ne domin Allah ne ya saukakar da shi ma yuridu Allahu li yaj'al alaykum min haraj walakin yuridu li yutahhirakum sai dai Allah yana son ya tsarkakar da ku ya tsarkake muku aqidar ku sannan kuma ya tsarkake muku jikinku an gane zuciyarku abinda za ku yi itikadi can farkon sura ya haramta muku abubuwan da ba za a ci ba don suna batawa an fahimce ni sannan kuma ya zo ya tsarkake jikinku abinda kuke ci ya tsarkake shi jikinku kuma da fatar ku ya tsarkake ta zukatanku kuma Allah subhanahu wataala ya tsarkake su yuridu li yutahhirakum wa li yutimma ni'matahu alaykum Allah yana son ya cika ni'imarsa a gare ku an gane ko la'allakum tashkurun dan ku gode ma Allah subhanahu wataala yan uwa musulmi kafin mu tsaye da wannan karatun akwai magana ta karshe da ya kamata mu yi akan wannan guri wato shine cewa da an ka ce yuridu Allahu li yutahhirakum Allah yana son ya tsarkake ku sai mun gane irada ta Allah ta kasu gida biyu akwai al-irada al-kauniyya akwai al-irada ash-shar'iyya in an ka ce irada kauniyya ita ce irada ta halitta ta kasancewa abubuwa wannan da Allah ya yi nufinta babu abin da zai komawa bayanta da Allah ya ce a zama za a yi inna ma amruhu idan arada shay'an an ya kula lahu kun fa ya kunu babu abin da Allah zai ce mai kasance ba zai kasance ba ina fata an fahimce ni to amma akwai al-irada ash-shar'iyya irada ta shari'a wannan Allah ya so ku yi amma tana yiwa ku ba za ku yi ba kaga nan li yutahhirakum ka gane cewa ashe kasa tana tsarkake dan adam in an shafa ta ka gane cewa ruwa suna tsarkake jikinka kakka ce me yasa an kace to inda ayi dahara ayi dahara da ruwa saboda ga sunan Allah ya kawo su li yutahhirakum da Allah ya tsarkake ku to irada shar'iyya Allah ya so a tsarkaka dan kakka ga wani mahaukaci bai tsarkaka ba wani yayi fasikancin shi bai yi wankan janaba ba wani misali yayi kaza bai tsarkaka ba sai kace a to Allah ya ce yuridu li yutahhirakum kuma muna ganin wadansu musulmi suna dauke da kazanta da dauda a'a wannan irada ce shar'iyya in sun je sun yi wanka sun ga dama Allah yana son ya tsarkake su in sun yi niyya an gane ko to wannan shine bambanci tsakanin irada shar'iyya da irada kauniyya Allah in ya so abu irada kauniyya dole sai abu ya kasance ba yadda za a yi Allah ya ce ya kasance ce ba zai kasance ba amma in Allah subhanahu wata'ala ya so abu a irada shar'iyya in ya ce ku yi in kun ga dama ku yi in kun ba za ku yi ba dan haka Allah ya ce ولكن ليريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون Allah yana son sauki Allah baya son wahala kuma ayoyi da dama sun yi bayanin wannan sai a ƙarshe nan ya ce la'allakum tashkurun dan ku gode ma Allah a cikin suratul nahl sai ce walakin wato wal yutimma ni'matahu alaikum la'allakum tuslimuna dan ku musulunta to dan me Allah ya cika ni'ima dan ya ce la'allakum tashkuruna dan ku gode ma Allah can kuma ya ce la'allakum tuslimuna dan ku musulunta ku miƙa waya to cikin su dan wani ne Allah ya cika muna ni'ima sai ka yi tsaye a dukkansu ta'addudu ta'lil ne la'allakum tuslimuna da la'allakum tashkuruna duk ba su da matsala an gane ni wato ɗai bayan ɗai ne la'allakum tuslimuna Allah ya cika muna ni'ima dan mu musulunta in mun musulunta mun gane ni'ima Allah la'allakum tashkuruna sai mu gode ma Allah subhanahu wata'ala ba su ci karo da juna ba da haka ayoyin alqur'ani yana da kyau in ka kalli munasaba tsakankanin su ka san me yasa wannan ta zo wannan can aka ce kaza can aka ce kaza a ƙarshe kuma ya kamata mu fahimci alqur'ani da ya zo da shari'a ya zo da at-tadarrush kaga wato duk mas'alolin da qur'ani ya zo da su zai bi mataki mataki yana ƙara bayani a makka sallah an zo an yi bayanin ta aka zo aka yi bayanin alwala a cikin nisa'i sai aka zo da bayani takaitacce يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عبر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أما سورة المائدة ستزوسيتي بيان شقة بعدها to in ka dibi hukunci na giya haka aka zo daga farko sai aka yi ishara zuwa gare shi ko ba haka ba wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana nabiyu sai aka zo aka ce yas'alunaka an bursa suka tambaya anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nas ko ba haka ba sannan aka zo aka hana su lokacin sallah ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu salata wa antum sukara kaga ana tadarruj ana ragewa karshe sai aka ce ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون توقع إلا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر, عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون سيدنا عمر ce intahaina mu ma mun kai intaha a cikin wannan tafsiri sun waurata kuri inji ɗan yara abinda muka faɗa zama so daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh